الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا نادي ربك موسي أنيت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون يا محمد صلى الله عليه وسلم كجاء متعنك sanda ubangijin ka ya kira annabi musa alaihi salam ya ce mishi anitil kawar zalimin ka je wurin mutanen nan azzalumai su ne ƙauma fir'auna mutanen fir'auna sun zalunci kansu da kafirci sun zalunci banu isra'ila da bautar da su ka ce masu alayar taƙun ya kamata su ji tsoron allah ƙala rabbi inni ya akhafu an yi kazzibun ƙala annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji na inni akhafu an yi kazzibuni ni ina tsoron su ƙaryata ni ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ويضيق صدري كما إرجينا نايم كنشي تو أما shin Allah ya ce mishi ya ta samma mutanen na azzalumai su fir'auna ya kira su su ji tsoron Allah madadin ya ce to madalla na ta yi sai ya ce ina jin tsoron su karyata ni kuma na yana kunci gare ni lokacin ida na zuwa gare su sannan kuma halshe na bai sakewa ina da gura-gura a halshe na ba ni samun yadda nake bukata da haka nan ka aika maharuna kuma ina da laihi gare su na kashe ɗan uwansu ina tsoron su kashe ni ah to kana iya in baka debi janibin annabta ba cewa shi annabin Allah ko wane ne ma'asumi ne za ka cewa to Musa ya tsaya taraddudi kenan Allah ya aike shi ya tsaya kawo hanzari da bidan wasu hanyoyi kamar ya sukule ya sulbuce koko mi ya kanuhi shine shehu zai kamo hannunka da yan ka dangana wannan ga annabi Musa ka kafirta don ka dangana sabo ga annabin Allah wanda Allah ya shidi cewa ma'asumi ne cilisa za bi taraddudin fi haƙƙin Musa wannan ba ta kokwanto bane da taraddudi cikin haƙƙin annabi Musa walastibda'un fi infadi amrihi ba jinkiri bane ko neman jinkirtawa cikin zartar da umarnin Allah subhanahu wataala tun walko ya ce samina wa ɗana to amma yana da koke inda za a ji maka kokenka a yi maka magani na ya kamata ka koka tutun da ga shiga ubangiji subhanahu wataala nan ya kamata ya kawo kukan abun da ka damun shi saboda a maganta in bai faɗa ma Allah ba to wa zai faɗa mawa kuma Allah kaɗai adda maganin da zai mishi da haka ya ga cewa tun har ya samu gatan da Allah ya yi magana da shi baki da baki ba jibril an ka aiko ba shi ne kawai kaga na da rabuka musa ba auha rabuka ila musa ba kalimun lahi abokin magana Allah to gatancin da ya samu ya magana shi da Allah baki da baki to ya ba shi damar shi koka wani koke in yana da shi saboda a maganta mai shi yasa ya tsaya kawo wannan wato kuka ne ya kai na a maganta mishi wata damuwa da yake ciki ba wai taraddudi yake da shakka ba cikin karɓa umarnin Allah da zartar da shi ko ba ana nuhin bai iyawa ba ne a aiki wani yana cewa wai mayan gidanmu da rowa sai su aiki mutum ba ne kaɗan nake yaro ba ai sai su aiki wani to kaga wannan ba irin ta bane tsakanin annabi Musa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ubangiji ina tsoron su karyata ni na kuma na mana kunci sannan harshe na bai iya magana sakakka don haka ga ɗan uwana harun ya yi ni fasata ka aiko yi ni fasaha ka aiko shi tare da ni mataimaki na kaga ba zumbule waye ba a aiko shi ba zan taimake shi ba zan taimake shi ba ina nan kan ni an manzonka amma shi ya zama taimakina ya ce walakin inda shakawa musa yana da koke a rada an ya arida ha alal haƙƙi ya nuhin ya kawo ya gitto da koken nan ga Allah li ya ji da amanan don ya samu aminci hata ya kuma bi risalatihi har ya zama ya tsaya yadda ya kamata da sauke nauyi da ida manzancin da Allah ya dora mishi ya ku sadari kirjina na yin kunci walayan daliku lisani kuma halshe na baya sakewa ya magana da ya kamata za mu ji bayani nan gaba cewa Allah ya rike halshen na annabi Musa saboda ya samu cikakken hushi saboda mai iiniya to yana da zahin zuciya yana da zahin rai to saboda zai artabo da mafi kafircin halitta ga baki ɗaya fir'auna to shi yasa aka rike halishan nashi sai kirji ne ya kunci nan da nan ya yaushi jiha daga rabon hada yan magiji wannan mangaza ce da ya yi ashe wai ya yi mai mangaza da yake baya faɗi ya mutu daga rabon hada ba hada ne bugu ne ba kawai ɗan raba hada ne ya yi to konan wanda adda iniya to yana da zahin zuciya ya ce farisil ila haruna ka aika zuwa ga haruna ya zama taimakina sannan walahum alayya zambun suna da laihin da na yi masu bi katil kibdi minum da kashe wani bakibdi cikin yan uwan fir'auna shi ko haruna bai kashe kowa ba to tunda na kashe mutum fa akhafu an ya katuluni ina tsoron su kashe ni to can da yace yadhiqu sadari wala yandaliqu lisani kana Musa annabi Musa zama a kada jamratan ya riki ya ɗauki garwashin wuta wa za a halahu fir'auna fir'auna ne ya ɗora mishi ko ya aje mishi garwashin wuta ya ɗauke shi ga hannu ji mu'ujiza falam falam ta harik ili jamratu kafahu shi garwashi nan da ya ɗoka sai bai ƙone mishi tahi ba li'annahu law haraqat kaffahu dan da garwashin nan ya kone ma annabi Musa tafi la alqaha da ya jefar da ita ba zai tura ga baki bale ta kone mai halshe da haka dan fala tazharul mu'jiza mu'jiza ba za ta bayyana ba kenan akhadha baridatan ya doki garwashin nan Allah ya cire zahin bai ji shi ba ga hannu sai sanyi ma ya ji da aka waje Allah fi famihi yasa garwashin nan a cikin bakin shi fa harqal lisanahu sai ta kona halshen shi fasara alkana sai koma mai gura-gura Aisha salasina sanatan annabi Musa ya shekara talatin wa huwa alkanu yana mai gura-gura ba aje magana ce sosai a fahimce ta fir'aunu ya arifu haza fir'auna ya san musa baki ne bai hitowa don halshe ne na da gura-gura to amma mamaki wara jahilai sai gashi ya dawo mashi fasihan mai fasaha sai ce ah ba kai ba ne wanda yake in kai magana ba amma gane abin da ka nuhi ya an kai halshen kai koma ya saku haka litazharar mu'jizatu don mu'jiza ta bayyana to shi da aka zo tun da ya zamo kamar ɗanɗan asiya matar fir'auna ita kuma asiya don mulki da fajircin fir'auna to ita an mai gida ne shi ko shi an mai gidan sauran halitta in ta ce mai daga nan to bai tsallakawa abinda ake cewa ai na dace da miji in na gitta mai kare bai tsallakawa to shi fir'auna in an saya ta gitta mai kare bai tsallakawa jisan da aka ɗauko annabi musa daga cikin gulbi tun da ganin yadda yake shi fir'auna zuciya ta bashi cewa mutumin nan ne da an kace shi ne zai mafarin tahiyar mulki ne daga cikin banu isra'ila ya ta yankan ɗayan mutane shekara shekaru to wannan yaron da aka tsinto cikin teku to lallai lallai shi ne wanda zai tafi da mulki ne don haka a yanka shi a kashe shi mitacce la ta katuluhu shi kenan an gama magana kai ku kashe shi dama ya ce bakin teku ko tsakiyar teku yana da inda yake shan iska in ya tashi shan iska suna nan bakin teku suna shan iska sai aka hangi ruwa sun ɗauko akwati akwatin na kuma ta ta zuwa wajen su ta zuwa wajen su kuma Allah ya rata zuciya su ga san a san menene Firawun ya ce a ce a ɗauko akwatin nan aka ɗauko akwati ana buɗe sai ta cika da haske sai ga yaro na tsutsan nono ga babban yatsa ne ya ce kun gani ba yaron nan shine wanda aka ce zai zamo dalilin kubucewa mulki na ku kashe shi asa ta ce la ta katuluhu to inda ba dan ana cikin mutane ba ai ba za ta ƙara cewa komi ba shi fir'auna bai isa ya kashe shi ba to saboda ruha mai asiri ta ce a sa an yamfa ana au nattakhizahu walada wannan ba dan fir'auna ba dan jama'a ta yi amma in dan ita da shi ne ce wannan la ta katuluhu an gama to aka zo bayan ya ƙi an san nono ya uwa ta ta ce hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faranahu ila ummihi zuwa dai ƙarshe da aka bai shi wurin mahaifiya ta yi sai ya zama tana renon ɗan ɗan fir'auna in aka zo da shi fada ministoci da sauran shugabanni kowa na ƙoƙarin gwada kula da ɗan ɗan fir'auna wurin kyauta da lallashi da daidu abin da aka bukata kuma ta zo da shi nan gidan a yi komi har an ka yaye shi ya dawo nan har ya shekara talatin yana hawan abun hawan fir'auna yana sa tufafin fir'auna cewa ɗan ɗan fir'auna ne to da yana ƙarami yana rarrahe shi fir'auna na ɗoka ta ya nemi shi tawa ya nemi shi wasa don hwadanci ga asiya saboda ɗanɗanta ne dama ya kaɗo ki yaro kaso mace shi gaban uwa tai ai dan ta ji daɗi ko dan gaban uba ne yaro ya san kayi an ce saboda wanda ka reno ya ji daɗi ake sumbunta wanda aka reno to fir'auna na ma annabi Musa wasa shi kuma yana irin abun nan na yaro ya ja hanci ya ja geme ne ya ja lebe ne yana dariya ya ja mai kunne yana dariya gaban Asiya tunda ba fada ake ba a'a ran ya ɗauki yaro sai ya kama abun ga gemen fir'auna sai ya donga murdewa ya donga murdewa da ya rika sai ya ja sai fir'auna ya ji lalle zai mutu ya je wannan shi ya ce mata wallahi na faɗa miki wannan shi a ajali na ta ce haba haba fir'auna wanga ɗan yaro me ya sani ce wanga ba yaro ba ne wallahi ba yaro ba ne saboda ya ce na ji abin da na ji wannan ba yaro ta ce ba yaro ba ne menene yaron da bai san bambancin garwashi da dinari ba ya ce bai yadda ba wannan ya san bambancinsu ta ce to a ɗoko an ka ɗoko dinari an ka ɗoko garwashin wuta an ka aje mai rarrahe ya ɗauki guda sai ta ya ɗauki garwashin wuta da zai ɗauki dinari sai jibril ya buge hannu ne sai ya ɗauko garwashin wuta to kaga wata karama ta shi ibrahim radiyallahu ta'ala kowa kake za ka ji mamakin ya an kai zai ɗauki garwashi kuma har ya kai baki garwashin wuta fa ya ɗoka ya kai ga baki to sai shehu ya gaya mana cewa a'a da a yanzu ɗoka an cire zahin saboda mu'jizar da za ta zo bayan shekara arba'in sai Allah ya cire zahin shi yasa da ya ɗauki garwashi da akwai zahi ba maka zai kaiwa ba kuka zai yi yat to amma da ya ɗoka bai ji zahin ba da aka yi sa abu ne ga baki nan bakin dama aiki ne an ka ake garwashi ya yi ya riƙe halishan saboda zuciya ta yi zahi ya iya tunkara kashircin fir'auna to kaga kai a samu wannan bayani sai kai ta tunane to ya an kai yaro zai ɗauki garwashi ya sa ga baki da wani hannu ko ko sa mai yayi kaga in ba a yi sannu ba sai ka ta wannan aya ya yaro zai ɗauki garwashin wuta ya sa ga baki ya ƙona halshe missa bai ƙona hannun ba shehu ya ce eh an cire zahir ne saboda mu'jizar da attahi bayan shekara arba'in radiyallahu ta'ala anhu Allah saka ba shehu da alkhairi to da ya ɗauki garwashin nan nan ga hannu sanyi gare shi amma zahin na nan zahid dama shi wuta ba ta haƙonewa ba a Allah na ƙone ka da wuta da wuta ba ita ka ƙona ba sai dai Allah na sa ta zama sanadin ƙona wato makaranta ake karatu sai malam ya zo ga cewa shi wuta ba ita adda ƙuna ba Allah adda ƙuna ya haɗa su yakan raba ga wutar ba ƙone ba a ƙone ba da wuta ba ya ce in ka zo gulbi in ka shiga kan nuce ba ruwa sun ka nuce ka ba Allah ne ya nuce ka akan taka ruwa ba a nuce ba ba ga kihi ba ciki ba ka rayuwa ya yi kwai ya haihu cikin ruwa da haka nan ba ruwa ka nuce ka ba Allah ka nuce ka in ya ga dama in bai ga dama sai ka taka ruwa ya bai da ruwan nan dutse irin dai haka kamar cewa abinci ba shi ka kwadda kai ba Allah ka kosar da kai in ka ci abinci akan yi yunwa a ce wai ku ji don Allah na ku ci abinci amma kaga ciki na wayan ko mutum kan ce wallahi dujin da kai na koshi kuma yan ana yunwa ai wani ba abincin ne babu ba a ko an ci zuwa an jima ciki ya koma wayan to ba sai wani almajiri ya rike wannan karatun tauhidi ko da gobe ta zai zo makaranta ya iske gulbi ya kawo sai ce ah to ai malam ya ce ba ruwa ka dutsar da mutum ba bari in taka sai ce bismillah sai taka ruwa ko jirgi bai iya keta ruwa sai ga malam tahi daga ƙauyensu da ‘yar gahokka ta ɗab ɗab ɗab ɗab ɗab ya ƙetaro gulbi ‘yan sa ido sun ganai sai sun kashe ka an ka ce malam ai malam wani da ka zuwa da ƙauye kaza rena maka wayo ɗaya yi wallahi waliyi ne ya zo ko jirage an ɗaure su amma ya tako ruwa ɗab har ya zo nan ne da haka in ya zo nan ga ta bada dan ka san abin da ke ciki ko ma ya zo bincike ne shi wa da da ka ce i kuma sai ya haƙe shi ga zuciya ce ana nan ya zo sai bai ga huska bai da masu gaya malan cewa karatu na naka ne na ta ɗabiƙe shi da na zo na tuna magana kare imani da ita na yi bismillah na taka ruwa ban nuce ba ko da ya zo sai malam ya canza mai huska sai ce aini kaka ƙara zuwa an da nake ba maganar neman karatu garan saboda da gangan ka zo nan bayan ka san kai waliyinca malam waliyi in ma wani abu ne ai gare ka sa mai ce kakka rena wani wayo kakka koma zuwa an da nake menene ya ce ba cewa an kai kata ko ruwa bai ce malam ba karatun ka bane kai ka gaya man cewa Allah shi ka nutsar da mutum ba ruwa ba dan haka ne bismillah kamar da kace ne taka ruwa Allah bai nuce ba yace shi bai yadda bane aka ta rigima har zuwa wurin sarkin gari aka zo sarki ya ce to a mai da magana malam ya faɗi magana ɗalibi ya ce a ranka ya shi ya muna karatu ya ce kaji kaji kaji tauhidi ya koya mana cewa mu yadda da Allah ko menene sai dai a sababu amma Allah shi ne musabbibu kai kaji ya ce ito ni dai bai da ce a ga ta malam bari ka ji kai kai adda karatu shi ku shi adda imanin aiki da karatu ku ta ta karatu eh shi imani ɗaya hika da gaskata abin da ka faɗa mishi to irin shi ne shehu ya kawo nan cewa ba garwashi adda ƙonewa ba Allah ka sa ƙonewa ga garwashi in ya so shi yasa da ya ɗoka ga hannu ne ga garwashin da ja ne da komi amma an cire zahin kulna na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim a cikin rijiyar wuta aka jewa shi tsuntsu ma bai iya gittawa sama zai faɗo ciki saboda zahin wutan to amma ji ba ka mamaki na marudu can inda yake Allah ya yi mishi hijabi ya hangi annabi Ibrahim can tsakiyar wuta ga gadina da horanni da komi kayan marmari da wurin zama da kwanciya da wani kyakkyawan saurayi suna ta harka su suna ta masha ba ruwansu ma da magana abin da ake ciki balantana wai a ce an kone kaga ai Allah ne ya so ya gwada mishi kawai ya yi mai hijabi kuma daga can da ya yi magana Allah ya isar da murya can ƙarshen rijiyar wuta ce Ibrahim ya ji ya ce na'am ya ji ya amsa ya ce kana yin hitowa ya ce i ya ce to hito ya ce to majoja wata jewa shi daga nesa amma ya ce kana ka gaba ta kowa ya ba Allah ne kawai ya kai da shi ya kawo shirin na marud ya ce Ibrahim ya ce na'am ce na ganka cikin rijiyar wuta kana hira da wani saurayi kyakkyawa bisa gado da kujeri da shinhidu da itace da huranni ya ce e jibrila ne Allah ya aiko man da ya ɗebe mani kewa ya ce kai ubangijin gana ka ya kamata a jinjina mai ya yanka shanu dubbai wai jinjina ga Allah amma ya ba da gaskiya saboda rabbi innal huda hudaka wa ayatuka zurun tahdibi aman sha ba a so ya ba da gaskiya to kaga ashe shi zahi ba ga wuta yake ba in Allah ya ga dama ne sai ya kone ka da wuta in bai ga dama bai sa ruwa mutum da mai wani sun ka makure shi ya mutu mutum da ya sha ruwan sanyi bai koma lahiya ba da dai sauran irin su shine shehu ya muna wannan bayani Allah ya saka mishi da alkhairi yace li anna law haraqat kaffahu da ta kone tahe shi la alqaha da ya je hodda ita to da ya je bai kone halshe ba fala tazharul mu'jiza mu'jizar da ake so ta bayyana ga fir'auna da ba za ta bayyana ba akhadha baridatan annabi Musa ya ɗauki garwashi da sanyi waja'alaha fi fabihi yasa garwashi cikin baki ne fa aharqal lisanahu ta kone mishi halshi kuma kaga bata kone labba ba halshen dai aka so kuma dasashin shi bai kone ba a halshen dai aka so a rike kawai shi an ka rike fasara alkana asha 30 sana wa huwa alkanu fir'aunu ya'rifu hadha ورجع إليه فصيحا لتظهر المعجزة فطلب تو shine sai annabi Musa dan ya san da wannan illar da gare kuma kaga ba dan niyyar ya tsaya yi da sakon na kun bukata ta biya ba ba zai koken to Allah ko da ka aiko na san ka sani amma akwai wata illa mai hana ni yin nasara a cire mai ita kaga niyya ce an ce ka ce gona kace a baka kayan aiki na kwarai kaya kenan kayan niyyar kai aiki in ba kai ba sai ka dogara da wannan rashin kayan aiki ka ce ka shirya huran mutane ka dawo ya num aina za a kawo mini kwashe ba a kawo mini hauya ba ko hana taso to da haka yace ga illa fadalaba an yursilallahu tabaraka wa ta'ala ma'ahu harun sai nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko dan uwan shi haruna li'annahu afsahu minhu lisanan dan ya yi shi fasaha halshe kama kala fi suratul ukhra ka bai da fada cikin wata sura al-qasas ina cewa huwa afsahu minni lisanan fa arsilu ma yuridan yusaddiquni inni ahabu an yukadhibun wa aidan kuma ya khafu yana tsoron annabi fir'auna hina ma yara Musa sanda zai ga Musa ya katuluhu zai kashe shi ne li'anna Musa qatala minhum qatilan qabla hijratihi da annabi Musa ya kashe dan uwan Fir'auna kahin ya gudu ya tayi hijira to kaga da ya ganshi kawai wanda ake nema an same shi ya kawo kai ne ai shikenan to sannan kuma mu da mu fahimci yan uwantaka ta gaskiya kaga yan uwan annabi Yusuf ai sun ce a kashe Yusufa ko a jewa shi aradin ya khulula kuma ju abikum to shi ko gashi mafi kololo abin da dan adam ka iya samu risala manzanci ya samu amma ya tuna dan uwa ne yace shi ma a bashi kuma wannan abu ya wanzu ga mutanen Misra ille dai su akwai kamar renin wayo ba Misra zai zo ka girmama shi ka bashi dubin ni'ima to da ayyata sai ya ce ba dan uwa ne je ka an so naka kaga ya kare nashi amma dai kuma ya buɗa ma dan uwa dai hanyar ya sa mutum da ya gaya mai kaza ake bayawa je ka an so kamar dai yaro kaga yaro da ka ba shi sai ya sheka gida baba ya bani kaza sai kaga yan uwa sun biyo da gudu to har yanzu misra haka suke da ka ba bisu da abu zai je ya jawo yan uwa ne ku zo kuma ku samu naku to amma dai kaga da kyau dan uwan da ka son ya kashe ka ba ɗaya ke ɗan uwan da zai samu alkhairi ya jawo ka dan ka samu ba to kuma hadda yabon shi cewa huwa afsahu minni lisanan babbar babban makami ga aikin ga ya Allah shine iya bayani da fasaha da balaga to haruna har ya hini wannan da haka in wani abu ne ma shi ya kamata ka aiko amma tun da kaka son aike nagode sa ya taimake ni dan bai nasara ga abin da kake bukata haka ya kamata duk yan uwa a kasance ko yaushe ka zamo kamar annabi Musa ga annabi Harun ba irin yan uwan Yusuf ba ga annabi Yusuf kuma kaga alhamdulillahi duk da cewa haruna ya fi kowa farin jini cikin mabiya ba wanda ya farin jinin harun cikin banu isra'ila to kai duk inda ke baka farin jinin shi ba to amma kaga da musa ya jawo shi farin jinin nan da komi bai hana annabi musa ya cimma gurin shi ba to dan ka jawo dan wanka ga alkhairi ba zai hana ka naka alkhairi ba sai ma ya zama ƙari bisa gare ka to amma ga yan uwa annabi yusuf me sun ka ce tallahi kad asaraka Allahu alaina arzikin gade da ba a so ka dai yi shi wani ka dai arzikin gade ba a so kai da haka dan suka ta bakan wahala amma shi tun da ya baro nan wurin ya zama dan gata ji ko zama na gidan Azizu Misra ai ya ka dan gata kenan kuma da ya je gidan yari sai ya zama aikin da ya kai ya shagaltar da shi bai ma ɗauki gidan yari yake ba shi kawai ya je university na koya mutane tattalin arziki da aikin gona da mi da mi da riƙon amana da komi shi bai ɗauki gidan yara da da ka har ya baro su har sun kaɗu bai sha wahala ba su ko ba su huta ba to da haka in ka ce za ka yi hasada to abun nan da kake hasada ga ɗan uwanka ba za ka same shi ba in ma ka samu albarkar dai ba za ka same ta ba saboda kana faɗa da Allah ne don mu yi ƙoƙari mu riƙa 'yan uwa irin annabi Musa da Haruna kai kuma nan uwa ya jawo ka ga harka arziki kada ka zama ɗan tsiya ka yi ƙoƙarin lalata abun ko kuma ka yi ƙoƙarin kwashewa ka ce za ka gina arziki maza Allah ya ce alaihi salatu wassalam wanda ya karbi dukiyar wani da duhin ya yi nashi ya mayar Allah zai sa mishi albarka amma wanda ya karbi dukiyar wanda duhin ya lalata ko ko ya hana wancan ci gaba Allah zai lizimta mai khasara ko da yaushe shi yasa kake ganin harkar mu haihuwar guzuba uwa kwance ɗiya kwance shi wanda ya jawo ka ga arziki ka hana ya gaba kai kuma Allah hana kai gaba duk sai a taro a lalace wa aidan kuma ya khafu anna fir'auna hina ma yara Musa yaqtuluhu li'anna Musa qatala minhum qatilan qabla hijratihi qala Allah tabaaraka wa ta'ala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un abinda yake so kenan ya samu aminci ya ce Allah ta'ala ya ce kalla la ya ƙatulu naka ba za su kashe ka ba tun Allah gaya mai haka nan zai ce gaba ne gabi bari ku ci can gaba yadda yake gaya barawa da ma bakan magana akan wannan to ka ce ka mana ni'ima yan uwana da kan mai bayinka ka donga kashe yan uwana shi an ni'imar da kai man da ka banni gidan uwaye na mana kai ya zai iya gaya mai haka bacin ya ce kalla to ya san duk abin da ya kalla ɗin ga ta Allah ba ta bari cuta ta kai gare da aka dai samu cikakken aminci kalla la ya katulu laka to sai addakhala addakhala amnan la Allah kuskuren masu dafi addakhala amnan addakhala amnan wa amanan cewa addakhala amnan wa amanan ko dan ya gyara shi akwai alif akwai alhamza sai a sata addakhala amnan wa amanan Allah ya shigar da aminci da natsuwa gare shi haza huwa matsalabin Musa to samun aminci da amana shine abin da dama Musa yake nema wajadal amna min inda rabbihi annahu la yuqtalu Musa ya samu aminci daga ubangiji da cewa duk abin da za a yi zai iya gama ba za a iya kashe shi ba fadhhaba to kaga karimcin da Allah ya mishi tunda dan uwa ne yake so sai Allah na magana izhab anta wa ahuka ce fadhhaba tahi anta wa ahuka da kai da dan uwan naka kuma malamai na cewa tun daga lokacin sai ya zama shi Haruna na samun wahayin da an kai da Annabi Musa kai tsaye kafin ma Musa ya zo wuri ne ya san shi ma annabin Allah ne fadhhaba ku tahi anta wa ahuka ku tafi bi ayatina da ayoyinmu inna ma'akum mustami'un ba wai za mu kiyaye kuɗi ba inna ma'akum sun samu ma'iyya ta Allah subhanahu wataala inna ma'akum muna tare da ku mustami'una muna jin ma taquluna abinda za ku faɗa da abin za gaya muku arsalahumullahu tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya aike su kuma wa arsala ma'ahumul ma'iyata kuma ya aika taron shi da su ta zamo tare da su cikin aikin nan wato yadda suka tahi su ma da Allah aike su haka ma'iyya Allah ba ta rabuwa da su don ita ma aiki take yi Allah ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani kar ku damu ha to meye ma'anan ma'iyya shine sai ce almuqarrabuna yarawna ma'iyyatan la yarawna ma'iyyatan lahi tabaaraka wa ta'ala su bayi Allah abun kusantawa ga Allah to suna ganin ma'iyya ta Allah tare da su da yace haka anta abudallaha ka annaka tarahu illam takun tarahu fa inna yaraka inda ba a tare da Allah ai ba a cewa ka annaka tarahu kamar kana ganin shi abinda babu shi ana ganin shi ba za a gan shi ba to ka bauta ma Allah ka annaka ta da haka nan ka san kana da ma'iyya da Allah sanda kake bauta ma Allah ko ba ka gani ne ka san yana tare yana ganin ka to in bai tare da kai ai ba zai ba zai ganka ba to shine ce su al-muqarrabun yarawna ma'iyatallahi tabaaraka wa ta'ala wal'arifu na su ku arifai ba su kai matsayin muƙarrabu na ba ya rauna huduran lahi tabaraka ta'ala suna ganin halarta halara ta Allah tabaraka ta'ala suna nan suna ganin gasu to kaga in ga shi ga ubangiji ga halara ai abubuwan sun yawa to da haka ya san dai halara Allah yake duk ya kawo da hijabi to sai ya ƙara sai ya kai ga ma'iya ya ma ganin halara kawai ga Allah ga baki daya hatta tahula alhadratu bainahum wa bainal ma'iyya su al'arifu suna nan cikin halara suna ganin halara Allah ham hadaran nan ta girma ta shiga tsakanin su shi Allah ya shiga tsakanin su da halara su bar ganin halara sai zan ba su ganin komai tsakanin su da Allah sai al-ma'iyya idan ma'iyya ta shiga tsakanin su suka bar ganin halara fala yushahidu da ma'iyya ba su ganin ita kanta ma'iyya in an ƙara girma wato an yi ma'arifa ana ganin halara Allah aka samu ma'iyya ana ganin ma'iyya to daga nan sai a samu shahada shuhudul haqqi shikenan fala yushahidu da ma'iyya idan ma'iyyan nan ta ƙara girma ba za su ganta ba bal yushahidu al-haqqa tabaraka wa ta'ala suna ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko mushahada shine kana gani kuma ka san ana ganin ka fati ya fir'aun fa qula inna rasulu rabbil alamin fati ya fir'aun da kai da dan uwanka haruna ku tahi wurin fir'auna faƙula ku ce mishi inna ai kullum minna inna kullum minna ko wanda ɗaya daga cikin nan rasulu rabbil alami ubangiji ne manzo ne na ubangijin talikai to shi fir'auna shi an rabbul alami daga hauka ne to sun zo mai yana mamakin kai musa ya an kai kaka magana tattattas sai sun ka ce kuma ubangijin talikai ya aiko su ka gana an husata shi saboda a kai a yi ta ƙari ce dukkan ɗayan da ka gani manzo ne daga rabbil alami ja'a musa ila misra wa harun fi misra fi zalika lokaci shi musa daga nan bai koma ta iyali ba sai ta samma misra dama harun na cikin misra fadakhala alaihi ya shiga wurin harun wa allamahu bi risalati rabbih lahu ya sanar da shi manzancin Allah gare shi to dama an yaya mai hijabi shi ma ya sani fasara harunu ma'a musa ila fir'auna sai haruna ya tafi da musa zuwa wurin fir'auna faƙala lahu suka ce mishi kilana rasulullahi ko wanda ɗayan mu nan manzon Allah ne zuwa gare ka abinda Allah ya ce mu gaya maka a baka umarni anarsil ma'ana bani isra'il ka saki banu isra'ila tare da mu mu tashi mu koma ƙasar mu sham kana fir'aunu fir'aunu ya zama istaraka ya bautar da bani isra'ila wahum sittu mi'ati alf mutum dubu ɗari shidda muddata a muddatan a muddata arba'i mi'ati salatin har zuwa tsawon shekara ɗari hudu yana bautar da banu isra'ila to sanda sun ka zo wurin annabi yusuf to tun lokacin suka ta yaduwa suka ta yaduwa shi kuma ya kama su ya mai da su bayi ne banda bauta ma da aka ce za a yi shi annabi Musa ya ce ba ko nan ƙasar ba yasa dogarai da an ga mace da ciki kullu an kama zagayen gidan hatta haihu in namiji ne a ɗoko a kawo a yanki in mace ce a ce kada bayan sarki su ƙari har shekara ɗari hudu ya amalo lahu kullama arada suna yi mai duk abin da yake so a yi mishi kuma kaga da zuwa kaga an kai kololo husata shi an da ya ce wani rabbul alami na ba shi ba shi ya aiko sannan waɗanga da ɗauka bayi tun yaushe shekara ɗari hudu an ce duk ya ba da su su bar ƙasa tai lalaba musa wa harun an yi khalliya sabilahum annabi musa da annabi harun sun nemi fir'auna ya rabu da su ya sake su ya turuku istirqaqahum ya babbautar da su wa yatrukuhum wa yatrukuhum yuhajirun ko in kasa an wa yatrukuhum kuma sun nemi ya bar su yuhajirun su hijira su ba kasar misra ma'a musa ila ardi sham zuwa kasar sham can kasar su to ya an kai ja'a sun zo ne ila babi fir'auna ƙofar fir'auna filleli cikin dare fadaka alaihil bab sun ka ƙwanƙwasa mishi ƙofa abinda ba a taɓa yi ba ba a taɓa tsammanin wani zai ƙwanƙwasa ma fir'auna ƙofa ba sai ga cikin dare sun zo sun ƙwanƙwasa mishi ƙofa wa haza la yaqdiru alai ahadun ba wanda ka iya ƙwanƙwasa ma fir'auna ƙofa fafazi'a alhajabatu khuddamu fir'aun wa qalu man antuma kuma kaga ba su nemi protocol ba ba su nemi ss ba da kansu kawai suka wuce kuma a tare su ba har sun ka kasa kwankwasa sai su masu gadi hadimai hankalinsu ya tashi sun ka hirgita sun ka taso sun ka ce man antuma kai ku ko ku suwa ne ku ne suwa suwa ne ne ku kala musa musa ya ce inna rasulu rabbil alamin dukkan muna mu biyu manzanni ne na ubangijin talikai fadakalu ala fir'auna to tashi hankalin ya hi ƙarfin su ce ba a shiga kuma sannan ka amanta da cewa tare suke da Allah inna ma'akuma sai suka shiga suka ga fir'auna wa qalu suka ce mishi huna rajulun yaqulu innahu rasulu rabbil alamin basu ma shiga batun haruna mutuna shi dan gida ne sai suka ce akwai wani mutum yana cewa wai shi manzo ne na rabbul alamina ha shi kuma ya gato duniya akwai rabbul alamina ba shi ba wannan mahaukaci ne kala ya ce adkhiluhu alayya hatta nadhaka minhu ku shigo da shi mu dariya to ku shigo da shi dan ya ba mu dariya shine mu yi wasa da hankalin shi dan mu dariya mu more kawai udina lahu ma fi tilka layla an masu izini cikin wannan dare shi ya ce ba al-mufassirin ya ƙulu na innahu akhara bil sabah wasu masu tafsiri sun ce fir'auna ya ce a basu haddasa he sannan a zo mai da su wa ba'dhum yaqulu waqafu hunalika sana wasu malamai ba sun ce sun shekara guda nan kowa fir'auna ba sai ko ina ba har shekara guda sannan ya ce a ba su dama su ganshi shehu ya ce wa sahihu annahu adkhalahum fi tilkal layla amma magana abun rikawa nan shine cewa ya shigar da su wannan dare saboda shi ya hidacewa da hirgatar da yayi falaba dakhalu alaihi da sun ka shiga wuri nai arafa Musa sai ya gane annabi Musa fasha ta mahu ya ku dunga zagin annabi Musa zagi na kaskalci wa ƙala lahu alkalam al'atiya ya gaya mishi magana wadda za ta zo ƙala alamun rabbika fina walida wala bisa fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min alkafirin saboda da ya so a kira a shigo da su dan ya dariya to amma ganin annabi Musa kuma ya tuna ya kashe mai dan uwa sannan ya tudu tsoron da jikin harkon da aka ɗauko shi a cikin ruwa to don haka sai ya husata kuma sun ce ma wani rabbul alami na wai shi ya aiko su garai da haka ya cika da hushi kuma al'adar masu girman kai ƙoƙarin yi ma gori da an zo za a samu wani abu sai a faɗa maka wanda za ka tabbatar da cewa hands down yanzu ba ka ta cewa shi yasa ga yanzu yawancin mutanen duniya shugabanni in an ga mutum ya cika atsabibanci sai a ɗauko shi a kawo shi inda dukiya take sai a kawo da kai a sakan mai yanci ya duk abin da yake so yana ganin kamar tsoro ne aka ji nan ko ana biye da shi duk takardar da ya samu hannu akwai kwafi hannunsu duk wani aiki da akwai hoton shi to sai in ya kai inda zai nuna shi wani abu ne sai a gwada mai to in ya gani in ya haka bai ko batar da kai balle ce shi wani ne ko can kwanukan baya da dadewa wani da yan matsa ma gwamnatin lokaci yan matsa to shi fasto ne yan matsa yan matsa yan matsa sai an ka kyale shi bayan da waccan talala sai aka shirya mashi ta inda bai sani ba ya ta ƙasar waje hutu amma da nan da can da ko ina an shirya wanda za a yi hutun da su shi bai sani ba gani ne shi ya zaɓe su aka ta yi har hotel ɗin da ya sauka aka same kyamara duk abin da aka yi na shakatawa kaf aka kaba shugaban ƙasa aka aji ya ta yi shan iska ne da an ka ta an kai ta ibada shi a sarkin coci shi a kaza shi a kaza kuma bai bar tsangwamar gwamnati ba to da abin ya ɓaci sannan sai shugaban ƙasa ya ce ya zo yana son ganawa da shi da ya zo sai aka bar shi nan waiting room ɗakin da aka jira da aka zo can ana ta hira ana ta hira kawai sai an ka sa bidiyo kawai sai gashi nan ana zuwa visa gashi nan airport gashi nan cikin jirgi ya sauka waccan ƙasa ga yana an tare shi ga nan hotel ga yanan ɗaki ga yanan duk abin da ya ga yanan ga yanan ga yanan har ya dawo Najeriya da aka gama sai aka kashe can sai aka ce shugaban ƙasa ya ce ba zai samu ganin ka ba kaje zai neme ka ai bai ƙara magana ba saboda ya san da an saki wannan to ya rasa kujera teku ta addini tunda mai addini ya ta ya shakata ina magana kuma ce kaza kaza haramun ne kaza an ci amana an sace kuɗi shi me yayyo waje to haka suke yi dan haka za a zo sai a baka dama kai abinda kake so na banda wata bandan ma baka da halin yin ta da ba a sakan maka kuɗi ba da dama to amma kuma kana nan da ke gare su to da an tashi wannan abin da an ka baka dama an ka tura ka yi da shi za a kama ka kuma ba za a raga maka ba to shi ne fir'auna ya yi ƙala fir'auna da musa fir'auna ya ce musa ha kai har za ka zo ka ce wai wani rabbul alamin ne ya aiko ka ka zo wuri na ka shirya da ni alam rabbika fina walida ba mu rene ka ba nan gidan kana jariri abun haihuwa mun rene ka fi manazilina a gidajen mu sagiran kana karamin yaro qariban min wilada kusa da haihuwa da an baka da ka mutu cikin ruwa sakamakon za ka yi mana kenan wala bisafina sinina min umrika kaga sai fara kawo min umrika sannan ya kawo sinina yace ka zauna nan gidanmu cikin ɗakunan mu shekaru talatin daga cikin rayuwarka talatin da sana talbasu min malabis fir'auna watarkabi min marakibihi wa kana yusamma ibna fir'auna ka zauna nan cikinmu shekara talatin kana sa tufafi ana cewa tufafin ɗan fir'auna kuma ka hau abun hawa na a ce ɗan fir'auna kowa ya ganka nan ƙasa ya san kai ɗana ne to haka ya shiga ba ba za a ci gaba ba illai dai Allah ya kawo sura irin wulakancin da ya annabin Musa kai ta haka gane ba iyakan magana kenan ba ata bi sha'ani ahalin lu'umi fir'auna ya zo da sha'ani irin na wulakantaccen mutane awwalan da farko ga imtanna ala Musa yayi ma Musa gori bima kana yajri alaihi fi sigarhi da abin da zama na gudana gare shi a ƙuruciya tai wa hadha adatul adrab as-safala wannan shine al'ada mutanen banza kaskastacci yamununa ala nasi bi kulli ma fa'alu lahum suna mutane gorin duk wani abin kirki da sun kai masu za su yi musu gori awalan bada fir'aunu bi hada da haka fir'auna ya fara da wannan al'adar mutanen banza na gori ga ni'imar da ya mishi manna alaihi kaga ya mai gori bi annahu rabbahu sagira cewa ya rene shi yana karami wa annahu labita indahu ya zauna wuri ne yunfiqu alai yana ci da shi waya kaso yana tuhayantar da shi muddata salasina sana har tsawon shekara talatin sannan ya ce wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta ko ba ka jin larabci kai ka san mai magana na husace yake kuma dan balaga ta qur'ani bai ce katte ka kashe dan uwanmu ba kai kai mugun abun nan da kai yi wa fa'alta ka aikata fa'alata ka mummunan aikinka allati fa'alta wadda kai kai ka san irin ta'addancin da kai muna na farko dai da muka bautar da uwayenka ya kamata mu bautar da kai ba mu bautar da kai ba muka baka yanci sannan ko muka baka gidanmu muka baka cikin ɗakinmu muka rene ka ka ci abincinmu wanda muke ci ka sa tufafin da muke sawa ka hau abun hawanmu kuma kai mana mugun abu kuma ba a kama ka aka kashe ba muka kyale ka yace ko kana da magana sannan ka zo wa anta minal kafirin duk ka zo yanzu ka butulce mani ka hita batun ni'imar da nema ka hita batun tarbiyyar da ne maka baka gode ma da na kibautar da kai ba da dai sauran abubuwa kuma na maishe ka ɗana dukka kafirce ba wannan ni'ima me zaka ce qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa faraltu minkum lamma khiftukum fa haba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin to kaga ai abin da ya fara gori ya fara yi mashi sanan daga baya ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin to da ga magana sai mu yi tsammanin zai fara magana jawabi kan reno da nemar da an kai mishi sannan ƙarshe ya waɗi kariya ce ga kashin kan da yi to amma kaga dar'ul mafasid shi aka farawa sannan shi fir'auna ya kawo ta yan maki waɗin cewa ka kashe mutum saboda ya muna na abun ga masu ji to sai fara wannan magana kuma in ka duba za ga cewa babu takidi babu wani rantsuwa kawai ya ce fa'altuha irin wa ana mina dalil wannan da kace na yi aiki bai aika-aika na yi butulci wannan aika-aikan na yi shi ne lokacin ban san zan zamo annabi ba a aiko ne wurinka shi kenan fa'altuha irin wa ana mina dalil a lokacin na yi ban san ta ne za a aiko zuwa gare ka ba shi kenan ya gaba da wannan magana ya ce amma kasul da kibdi amma kashe bakibdi dan uwanka faƙar sadara minni sannan kaga wata hikima shi fir'auna bai tsammanin da wannan za a fara da haka farawa da shi to an batan mai da lissahi shi da kajirin ya magana ya an kai ya manta da shi ya rene shi shi ya mai kaza duk ya bar wannan saboda wannan akwai magana ta musamman wadda zai yi da fir'auna kanta amma wannan da hadda alamar laihi to zai tunkuɗe a gane cewa ba laifi ba ne don lokacin ni ban sani ba kuma ni ban yi nuhin kashe shi ba ni na zo in raba faɗa ne allah ya ɗauki rayuwa ce da haka da na san zai mutu ba zan kashe shi ba shi ne mina dalil ban san haka zai mutu ba ko ku mina dalil a lokacin ni ba annabin allah ba ne mina dalil lokacin ban san za a aiko zuwa ga annabta ba duk da yana ɗoka sai ya fara amma katul kibdi amma kashe dan uwanka da kaka magana faqad sadara minni wa ana ghayru alimin bima asiru ilay min an-nubuwa war risala lokacin da wannan aikin ya zo daga ran ni ban san al'amari na haka zai koma zuwa ga in samu annabta da manzanci aw wa ana min adh-dhali min an-nasi ina cikin masu mantuwa da cewa an yi wannan abu in na taba shi ina ai mutuwa aw wa ana min adh-dhalil lam adri anna wakazati taqtuluhu ban san in na buge shi wannan bugu guda dan taba shi wadai nayi ban san bugu na zai kashe shi ba to da nayi wannan ba cikin sani ba fa farartu minkum saboda haka sai na gudu da gare ku lamma khiftukum ya da ji tsoron ku ai kun taru gidan shawara kun ba da umarnin a kamo ni a kashe ɗaya daga cikin ministoci ya sance jiki ya sheko zo ga man ni kuma na hita kuma sanda na hita ban san inda za ni ba ina zuwa bayan gari sai ga wani mutum da akuya ina kai madayana to dan to dan koro ma akuyan nan mu tahi annabi musa ya kama kora akuya suna taya suna tahiya har an ka kai madina mai akuya da akuya sun kabace dama jibrila ne Allah ya turo shi don ya gwada mai hanya da aka koro ma akuyan nan sun ka tafi sai inda za shi ba yi ku na wurin daga nan ya samu zuwa gidan annabi shu'aibu har ya shekara goma yana kiwo da haka na gudu na guje ku da tsoron ku to da na gudu fa wa habali rabbi hukuman abinda fir'auna bai son ya ji kenan fa saboda haka wa habali rabbi hukuman Allah ya bani ilimi waj'alani minal mursalin kuma yasa daga cikin manzanni ni Allah ya aiko ni manzo zuwa gare ka ajaba annabi Musa ya ba da amsa anil mas'alal akhira ga mas'ala ta ƙarshe kashe bakibdi la'anna ahammu dan tahi muhimmanci ya wanke kai ne tukunna a gane shi ba dan ta'adda bane kuma ba ta'addanci ya kore shi daga Misra ba wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il to mu dawo ga magana farko ni'imar da kake mani gori a kanta alam rabbaka fina walidan allati bada biha wanda ya fara da ita shine shi annabi Musa bai ma yadda wai wata ni'ima ba ce an kai mishi a bakka gidanku da wurin uwayenka ai shi an ni'ima amma ka kashe uwayena da kakannina ka kashe yayyena banda wanda zai rene ni ka ɗauko ni da ka ban man uwaye na mana abincin banza tarbiyyar banza ga duka bayan ka kashe man uwaye shi ne ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya wai wacce ni'ima da kaka yi mani gori an abbata bani isra'il dan ka bautar da banu isra'il da shi kenan ka yi mani baiwa da ka rene ni da ka ban man uwaye na da ka banne wurin uwata cikin yanci me yahi mani ka banne gidanmu da haka kai har wannan ni'ima ce kai mani to kaga da da wannan ya fara ga halin fir'auna zai mai da abun dan zane ai ta jayayya da jidali har ya gwada ma kowa cewa kai wanga dai butuli ne sannan ya kawo to kuma ha ta'addanci ya gudu to sai fara kiliyarin wancan cewa wancan ba ta'addanci bane gashi to a dawo ga ni'ima da kace kai mani da kai da ni da na butulce mu abincinka tarbiyarka da kai da kai ta kashe uwayena don ka a haihe ni wa a azalimi wa a butulu dole sai to shi kenan da ya ga haka za a dawo a shi aiko shekara wajen ɗari hudu yana yankan mutanen ga to sai ya kauda hankalin mutane sai ya ce wa ma rabbul alami a ba wannan magana wa ma rabbul alami wai saboda kada hankalin jama'a ya dawo ga annabi musa su gane abin da yake waɗi jihadan Musa an kana alaihi min ladun li fir'auna annabi Musa da wannan magana yana musu shine ya musunta ma a ce fir'auna na da wata ni'ima da wata baiwa da ya mishi balantana ma har a butunca wai ya butulce to ina ni'imar take salahu a tilka ni'imatun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il cewa ka bautar da dangi na banu isra'ila kaya ta yankan ɗiyansu a tilka ni'matun tamunnu alayya wannan har wata ni'ima ce da zaka yi mani gorin ta ai mu ya kamata mu yi maka gori cewa ka ta yankan ɗiyanmu ka ta kashe uwayenmu ka mai da ɗan bauta shekara ɗari hudu mu da maka bauta ko mu ba bayi bane mu jikokin annabawan Allah ne kai har mutum ne balle ka ci kayan mana baiwa to kaga Musa ya samu wannan courage ƙarfin zuciya na magana da Fir'auna ba dan ma'iyya ta Allah bai isa ba to saboda ma'iyya ta Allah da haka yana jingana da ƙarfi kuma Allah ya ce mishi kalla tun Allah ya ce kalla ya tabbatar da ba abun da zai same shi yace an abbatta bani isra'il ja'alta bani isra'ila qabilati abidan laka dan ka sanya banu isra'ila kabila ka sun zamo bayinka ولولا كونك عبدتهم لنشأت في بيت أمي ولا ولا أحتاج لتربيتك بعدن ka mai da kabila ta bayinka ba ai da na tashi ɗakin uwata gaban uwata kuma da ban buƙatar tarbiyyarka sai dai babana da uwata su tarbiyyata to amma saboda ka mai da mu bayi shekara ɗaruruwa shi yasa Allah ya turbuza maka hanci ni da ka hagu da haifa to kai za ka rene ni shekara talatin in ka isa kashe ni baka isa ba da haka nan Allah gwada baka baka iyawa inna mallazi jarra Musa ila an tarabba inda fir'auna huwa istirqaqu fir'auna li bani isra'ila wa qatluhu li abna'ihim hatta hataja ummu Musa an takdhaba fil bari fayulqiyahu fayulqihi al bahru fayaltaqiduhu fir'auna wa yatakaffalu bi tarbiyatihi hadha kulluhu dhanbu fir'auna law taraka bani isra'ila wa halahum la ulida Musa fi baiti ummihi wa tarabba fi baiti ummihi wa la yakunu li fir'auna minnatun alayhi idan la minnata li fir'auna ala Musa shine ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il a ittikhaduka bani isra'ila abidan hiya ni'ma allati tamunnuha alayya ka dawo ga hankalinka fir'auna dan dai kana mahaukaci baka da hankali bautar da dangina shi an ni'imar da zaka zo kada mana gori ni'imar banza na'am yace ba dan yace abin da ya ja Musa ya tarbiyantu ya tashi wurin Fir'auna shine bauta wadda Fir'auna ya ma banu Isra'ila da kuma kashe ƴaƴansu maza da ya tayi dan guda haihi Musa wanda har ya kai mahaifiyar Annabi Musa ta buƙaci ta jewa Musa cikin gulbi sai ta jewa shi gulbi Fir'auna ya cince shi kuma dole saboda Asiya na son shi dole ya ɗauki nauyin tarbiyyar shi kaga wannan abubuwa dukkan zunubi ne laihi ne na fir'auna da ya babbanu isra'ila yadda suke bai bautar da su ba da an haihi musa ɗakin mahaifiya ta da ya tarbiyantu ɗakin mahaifiyar shi fir'auna ba zai samu gorin da zai mishi ba kenan babu wani gori na ni'ima ga fir'auna wadda zai yi gorin nan ga musa shine ya ce wa tilka ne batun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il ai ittikhaduka bani isra'ila abidan riban da kai kamai da banu isra'ila jikokin annabawa bayi hiya ni'mal lati tamunnu alayya ita ce ni'mar da zaka yi mana gori to ni'ma ce halal to shi ko fir'auna ya sa in an miƙe ga haka to shi a ƙasa in saraf fir'auna an hadal qadiya da haka sai kauda kai ya hita batun wannan qaliya qala fir'aunu wa ma rabbul alamin yace to a ba wannan magana wa ma rabbul alamin mi a ubangijin talikai mi mi a wai faɗa mai mi a ubangiji ba wa ba ba sifa ba mi a ubangijin talikai allazi qulta innahu rasuluka wanda kace wai shi am innaka rasulu kai manzon shi ne to mi an rabbul alamin ai ayyu shay'in huwa mina ne mi an rabbul alamina qala al mufassir jalaluddin mahalli ya ce walan ma lam yakun sabilun lil khalq ila ma da fata haqiqatihi haqiqatihi ta'ala wa inna ma ya'rifuna bi sifatihi ajabahu Musa alayhi salatu wa sallam bi ba'daha cewa wa ma rabbul alamin ma su'alun an al mahiyya wa fir'aun haziqun labibun ma'a zalik sa'ala an haqiqati Allah tabaaraka wa ta'ala ma ajabahu Musa bi muqtada muradi saboda babu hanyar da halitta za su san haƙiƙa abinda Allah ta'ala ya kusanan rayuwarka kana cewa mutum na wasa da rai ne ai dole in kare rayuwata don Allah malam zo mi an rayuwa faɗa mana ranka wani iri ne tsoka ce ko kashi ko gashi tsuntsu ne ko mi faɗa mana mutum bai san hakikan rai ne ba kuma har ma ba ka ma tunanin ma shi ni sai na san ni an raina sannan cikin jikinka wani wuri rai yake ina an babu rai ruwa ne ko mai ko mine ne to balle Allah ubangijin da ya halitta shine yace babu hakika yadda halitta za su iya gane hakika Allah ta'ala sai dai suna sanin Allah ne da sifofin Allah subhanahu wata'ala da haka annabi Musa sai ya ba shi amsa da wasu daga cikin sifofi na Allah waɗanda ya kuma fir'auna komi tsaurin ido ne ba zai ce shi adda wannan sifar ba sai wa marabul alami ma ya ce tambaya ce na almahiya haƙiƙa wa fir'aunu fir'aunu hazikun yana da kaifin hankali labibin mai nunan na hankali ne mai wayo ma'azalika duk cikin kafirai ba a yi kafiri irin fir'aunan mai kafirin wayo ya tambayi annabi musa an haƙiƙatin lahi tabaraka wa ta'ala a gaya mai haƙiƙa allah tabaraka wa ta'ala to kuma sanin ya yi shi ɗan adam yana son sanin abin da bai sani ba ba wanda ya san haƙiƙa Allah to in ya tambaye mi a haƙiƙa Allah duk hankali zai dawo to za mu ji mi zai ce muna kuma tun da ba a san Allah ba ko da ya faɗi ba za a gane ba za a yadda ba da haka za a taimake shi gaba da ƙiyayya ga annabi Musa da haka sai ya bugi hankalin mutane a bawaccan magana a dawo faɗa muna mi a ubangijin talikai ma ajabahu Musa annabi Musa bai ansa fir'auna ba bai mukuta da muradi da abu hukunta abin da yake so kawai sai ce mishi a to ai rabbul alamina ubangijin samai ubangijin kasai ubangijin abin da ke tsakani in kuna da hankalin tantancewa da tabbatar da abin da na hwadi kuma kun tabbatar da Allah shi ya halicci samai ya halicci kasai duk abin da ke tsakani shi yayi to shi a rabbul alamina sai ya ce ma mutane to jama'a ba ku san abin da ka gudana bai ma fahimci tambaya ta ba mahaukaci ne ina tambaya haƙiƙa tambaya ta wai wanda ya kaza wanda ya kaza to shi wanda ya kaza menene shi zuwa dai karshe za ku ji ana takaddama tsakanin shi da annabi Musa kuma karshe shi zai kunya dan zai ɗauki makami irin nasu na jabbarawa ya ce in ka riƙe da ya hatta ilahan gairi la aj'alannaka min al-masjuni ce duk abu wani jajaye magana guda in kan rike wani ubangiji ba ni ba zan kai ka gidan yari na na ƙarƙashin ƙasa zan halaka ka za mu ji gobe Allah kai mu da rayuwa insha Allah da fir'aun zai kunyata alhamdulillah بهذا صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء